أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المقتول وعاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قدوم الأقباب فريد الدهري الذي لاقي هاتم العتبين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومردي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي الله شيخ إبراهيم المسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والتوفيق والهداية بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتأت في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على لازم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من shiga sharhin salatul gaibiya wanda yake magana akan haqiqatul ahmadiyya mun gama da jawharatul kamali wanda ya magana shi ma akan zahiri na hadaratul ahmadiyya to wannan zai tafi akan sharhansa na haqiqatul ahmadiyya haqiqatul ahmadiyya hamdan ne godiya ne manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama jiya mun tafi akan haka mun kai mun yi shimfiɗan abin da aka yi wannan ramzi wanda Allah ya ba mu daman abin da muka iya warwarewa muka sani muka faɗe shi gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu yau kuma za mu ci gaba a kan ainihin salatul gaidiyya me ake nufi ilam anna ma'ana as-salatul gaidiyya ka sani ma'anar salatul gaidiyya ya'ani annaha barazat min al-gaibi ta fito ne daga gaibi abin da ake nufi daga gaibi ma'ana wurin da ba a gani hadaran gaiba wurin da ba a gani layi durak ba a iya riskan hadaratul muhammadiyya ma amma ita kamar zawahiru ne akan hadaratul ahmadiyya muhammadiyya hakikatul muhammadiyya ba a iya riskanta ita ma a kuma a zahiri take balli hakikatul ahmadiyya to ita kaga ka iya cewa gaibin gaibi ma ka iya cewa gaibin gaibi laisa min insha'i ahadin ba rubutun mutum ba ne ba wani ne ba shi ne insha'i ahadin kira ba rubutun wani ba ne wanda kaman ka zauna ka rubuta salati wa annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walla nura illa nura misali irin haka wannan daga manzala ne wa ma haqiqatul ahmadiyya haqiqan ahmadiyya haqiqatuhu fa hiya amrun lamari ne allazi sabaqa bihi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah ya riga ya da shi fi fil hamdillah ka gani fil hamdillah koma baya lokacin da Allah ya halicci annabi Adam mala'iku tasbihinsu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah aikin mala'iku kenan gaba daya subhanallah jibril haka ya gaya manzo Allah zan bude wannan sai in dawo sai ka hada sai ka gane yadda annabi Muhammad yake lokacin da Allah ya halicci annabi Adam shi ya fara cewa alhamdulillahi ata ja'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu mala'iku kenan annabi adamu ana halittansa shine farkon wato dan adam a bayan kasa shi kuma sai aka cusa masa ruhi ruhin nan shi ne hamdulillahin nan ruhin da aka sa masa ta ƙwaƙwalwan annabi adamu ai dama yana nan lam yaku shay'an mazkura ne annabi adamu an yi shi ne kaman a gina ƙasa a ajiye shi kamar gunki misali haka annabi adam yake la ruha lahu babu ruhi a jikinsa saboda haka ba a iya ambatansa da suna ba shine alatal insanu hinun min ad-dar lam yaku shay'an mazkura ba za a iya cewa ga sunan shi ba saboda ba ruhi a jikin shi lokacin da aka sa masa ruhi a jikinsa to sai ruhin yana saryani shine yasri shine rahamaniya ta ubangiji wadda take saryani akan kowane abu bihi ya qumu kullu shay saryani da yake yana zuwa nan duk inda ruhin ya je to sai jini da fata ya bayyana a gurin ya zo ido sai ido ya bude yana zuwa hacci sai ya shawa yana ruhin yana zuwa baki sai ce alhamdulillah wannan haka jibril ya gaya wa manzo Allah shi mala'iku suna faɗan subhanallah annabi adam huwa awwalu man qala alhamdulillah bayan yayi atisha shine kai atisha sai ka ce alhamdulillah annabi adam ne fara wala ilaha illallah annabi nuhu ne allahu akbar annabi ibrahim ne sai na rasulullah shi kuma da ya faɗa masa aka sai ce wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wannan su ake kira baqiyatu salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala duk lokacin da kace subhanallahi an baka ladan mala'iku da tasbihin mala'iku gaba daya duk lokacin da kace alhamdulillah an baka ladan zaman annabi adam duk lokacin da kace wala ilaha illallah an baka ladan zamanin annabi nuhu zuwa duk lokacin da kace Allahu akbar an baka lada daga zamanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zuwa zamanin mala'iku wannan duk lokacin da kace subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ka hada dukkan wa'annan a kowane lokaci ka fada manzo Allah shi kuma yace wala haula wala quwwata illa billahi alayhi azim to anan abin da ake so mutum ya gane haƙiƙatul ahmadiyya alhamdulillah ne dama na ce muku alhamdulillahi ma'anansa ahamadu lillahi ne ahamadu lillahi ne idan ka ce alhamdulillahi an buɗe maka kofan aljanna guda takwas ga baki ɗaya domin alifun lamun ha'un mimun dalun lamun lamaini ha'un takwas harafai takwas ne duk lokacin ka ce alhamdulillah an buɗe maka ƙofin aljanna guda takwas ya rage maka kuma za ka shiga ko ba za ka shiga ba to a nan kaga fayi amrul ladhi sabaqa bihi sallallahu alaihi wasallama shine abin da manzo Allah ya rigaya da shi fil hamdulillah cikin alhamdulillah kaga alhamdulillah farkon abin da ya faɗa na faɗa ba annabi Adam kaga ya gane annabi Muhammad ne a gurin سبق سبق به صلى الله عليه وسلم بحمد لله كل حامد من الوجود duk wani halittacce da zai yi godiya to annabi Muhammad ne ya riga shi faɗan alhamdulillah saboda haka jikin annabi Adamu ana kiran shi alamun nasu shi yasa ake ce masa adamul adamul ajsani ya riga kowa a jiki manzala ruhi da aka sa ma annabi adamu ya gane alhamdulillah shi ake kira adamul arwahi annabi muhammad shine adamul arwahi annabi annabi annabi muhammad shine adamul arwahi annabi adamu shine adamul ajsad ai an gane gangan jikin da ba ruhi ba mutum ba sunan shi kwasfa sunan shi buhu ruhin da ya shige shi shine asalin ruhi shine komai kuma shine sayyidina rasulullahi kaga wancan hamdalar ce ta yi amfani a bakin annabi adamu kenan shine sabaka bihi sallallahu alaihi wasallam fil hamdilillahi kullu hamidin duk wani mai godiya manzo Allah shi riga shi min alwujud daga samammu fama hamidallah ahadan babu wanda ya gode wa Allah ɗaya fil wujudi a cikin kasantattu misru ma hamidahu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya gode wa Allah an gane mataki ne gashi nan kusa da kusa kusa da kusan shi yasa mutum baya gane shi da wuri ai an ce duk abin da ya fi kusanci da mutum aksari mutum bai cika idrakinsa da wuri ba ka fi kallon abin da ke nesa akan abin da ke kusa da kai wanda yake ɗauke maka bala'i wanda yake kusa da kai ba ba ka ganin aikinsa shi yasa aka ce waliyin da yake garin ka shine jakin da yake ɗaukar nauyin bala'in da kuka kwaso amma bare wanda ta zo ta wuce ka fi ganin girman na wani garin saboda shiddatul kurbi ne kusancin ku da shi ne ba ka ganewa amma daga zarar baya nan sai gane dan aksari wanda yake kusa da kai ba ka iya gane shi aksari an ce akwai wani mutum da ya fita neman kuduri wannan kurbu nake magana yanzu misali haka ai kowa yana gari matso da shi ma matso da shi matso da shi na da gani lishidatul qurbi ne shi yasa duk wanda yake kusa da kai da wuya ka gane sai in Allah ya nuna maka ka gane yana daraja in sami ya sadaka dinga gani amma wanda ga wani gari sai ga ya ballo ya ce ya zo wajensa sai ga kamar aikin banza kuna ganin shi kamar dan iska a garin ku shi kuma shi ne yake ɗaukin nauyin garin ku wani lokaci daga nesan ake zo ake nuna wa mutum abin da ke kusa da shi Allah ji kan zakir bala sun je mombila ta ka ce daga ina kake yace daga jos sai ce ka san malam ibrahim mushaddidu sai ce na san shi so nawa kake zuwa gaida shi ya yi shiru sai da ya ce muna ganin kamar sufa yana yi mu sufa ha'u ne in ji bala zakiru alhaji kabiru mai taya shi kuma ya je gaida shi abul fati mai duguri da ya je gaida shi abul fati sai shi abul fati ya ce daga ina kake sai ce daga jos nake ce daga jos nake ya ce ya ce ya shi ibrahim musa didu ka je ka gaida shi ya ce ai akar muka lawo an kwan biyu ba a je ba ya ce to ka tashi ka je ka fara gaida shi tukuna kafin ka dawo ka zo gaida alhaji kabiru mai tsaya wannan saboda shiddatul qurbi kusanci baya sa a gane abu wannan ya fita yana neman kudubi ya tafi gari yana neman kudubi ce daga wani gari kake yace daga gari kaza nake ce to ai garin anan anan kudubin yake to a garin a wani layi a wani layi kake ya faɗi layin ya ce to ai layin kudumin yake sai ya ce to ina gidanka ya ce yake gidana yana kusa da wani bishiya mai kama da kaza ya ce to makwabcinka shine kudumin ya fita ya fafita ya duk abin da zai gaya bar ba zai yadda ba shi yasa ba a gane hazaratul adamul arwahi da adamul ajisadi yana da wahala ka gane nash'a ruhaniya annabi muhammadu shine adamul arwahi jismaniya annabi adamu shine adamul ajisadi to haɗa wa'annan abin guda biyu ka fitar da shi shine wanda zai ƙara ka gane ahmadu lillahi wa huwa ahmadu kullu hamidin min al-mawjud kullu wujudin ya shine mafi godiya akan kowa annabi adamu farkon abin da ya fara faɗa alhamdulillah shi ya faɗa ko annabi Muhammad ne ya faɗa a harshensa annabi annabi Muhammad shi ne ma'anar da ake son a gane an gane suma innaha fi nafsiha ita kanta ay haqiqatul ahmadiyya gaibun gaibi ce min azami guyubillahi daga cikin mafi girman gaibojin Allah falam ya tsala ahadun alama fiha babu wanda ya isa ya yi tsinkaye cikin abin da ke cikinta min al-ma'arifi na daga sanin Allah wal ulum da ilmai wal asrar min al ulum min al ma'arif wal ulum wal asrar wal fuyudat wat tajalliyat wal minahi wal mawahid wal ahwal al aqliya wal akhlaq al zakiya babu wanda ya isa yayi tala'i ya gane me ma'arifan da ke cikin ahmadiyya me ilimin da ke cikin ahmadiyya me asran da ke cikin ahmadiyya me irin fuyubatin da ke cikin ahmadiyya me tajalliyat me baye-baye da ke cikin sa me kyauta me hali madaukaka me akhlaqu zakiya fa ma za ka mina a hada shay babu wani mutumin da ya taba dandanan wani abu daga cikin nan wala jami'ar rusul wan nabiyina kai duk annabawa da mursalai ba ba wanda ya zo gurin ahmadiyya la madama li ahadin idrakahu kenan itassabi sallallahu alaihi wasallam wa da annabi Muhammad shine mai gidan shine mai gidan shi kadai ba wanda zai shiga ba wanda kuma ya sani ba wanda kuma zai sani ba wanda kuma zai ruka ya sani kwakwalwar kama ba ta kai ka balle kai ka nemi sanin me ke gurin na'am
maganan da wannan ya faɗa ma sai da umar lokacin da annabi ya ce su neme shi sai ce ai da da umar da abubakar umar abubakar ma bai inuwarsa kawai ya sani ya ga wannan shi ne haƙi magana yake tabbatar wancan haƙiƙatul muhammadiyya ne ba ma haƙiƙatul ahmadiyya ba gidajen Ba ma daban ma Ahmadiyyan daban ba ba.
ahmadiyya ba da wancan muhammadiyya ce ma Eh, ita ce wanda take a ƙarabu ilil yawwa jama'a eh kaman haka suke kiranta kaman adanal makami magana a cikin makaman manzo Allah ai muhammadiyya shine ta yi daidai da alam da mutane da baki daya wanda su ya karba shi ma ba a idrakin shi eh, bal shi yasa wannan ya zamo salatul gaibiyya an fahimci abin kamar yadda ka ce, ai, yawa haka ne ma da wancan.
eh wa ka gani wa kullu madarikin nabiyina wal mursalina duk abinda annabawa da su riska da manzanni wa jami'al malaikatil mu- wal muqarrabina da dukkan mala'iku wal muqarrabina makusata wa jami'al aqtab was siddiqina da dukkan kudubai da siddiqai wa jami'al awliya'i wal arifina da dukkan waliyai da arifai kullu ma adrakuhu duk abinda suka riske shi ala hamlihi wajen ɗaukansa wa tafsilihi da rarrabe inna ma huwa min faidi haqiqatul muhammadiyya ka gani ko min faidi haqiqatul muhammadiyya ba ahmadiyya ba wancan hussa bihi sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wa ma haqiqatul ahmadiyya shi haqiqatul fala matsama'ul li'alin binayli ma fiha babu wani mutumin da zai sh- kwaɗayin ya samu abin da ba zai yiwu ba ne. Hakikatar Muhammadiyya ma ita kanta shafa haka ake kawai da wani abu a nan ne. Eh, amma menene ba wanda ya sai gani amma dai da wani abu a gudu. Ko ba komai dai tun da aka kulle to akwai abin da aka kulle. To amma menene ba wanda ya sa. Na'am. falhasilu to abin da warware maka anna lahu sallallahu alaihi wasallama makamai ne manzala yana da makamai mukami guda biyu manzala makamu haqiqatul ahmadiyya kaga shi ita aka fara magana makamu haqiqatul ahmadiyya wa huwa ala shi yake sama wa makamu haqiqatul muhammadiyya malika ji wani ladabi sai mukamin hakikatul muhammadiyya wawo adana shine mafi kasa wala adana fihi kuma tare da babu adana cikin mukamin eh shine ai an faɗe shi ne kawai mujazan akwai wani matsayi kankani a wajen annabi to shine yasa ya ce babu gashi shine bai kai wancan ba amma kamar shine kasa kasa amma kuma yace wala adana fihi duk tare da babu wani mak- adana kuma a kan hakikatin Muhammadiyya. Wa kullu ma adarku duk abin da aka riske shi jami'al mawjudati duk abin da ma adarkahu jami'al mawjudati duk abin da kowane halitta zai riska min al-ulumi na daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal fuyubati da faida wata jalliyati da tajalli wata rakiyaci da hawan makamai wal ahwali da halaye hal ahwal shine kamar haɗa ka da farin ciki ka san baya da dira Mm, ba da- za a janye a saki zo na maka wani abu ko a dinga sassauta shin ba ka ba in farin cikin ya zama ka dewa sai ka mutu hali ba a dadewa kansa hali ba a dadewa kan shi eh makami sai kai shekaru masu yawa amma ban da hali eh hali in ka dade a kansa ko bakin ciki ne ka zauna a cikin hali ai sai da za a dauke ka farin ciki yana kashe mutum bakin ciki yana kashe mutum to a hawalu ne shi yasa fa inna ma al-usrun yusra to haka yake tafiya wa kullu laylin ba'dahu naharin wa kullu usrin ba'dahu yusrani yawa to haka abin yake to kaga wannan tajalliyatu da maqamatu da tarakkiyatu da ahwad da wa al-akhlaqu innama huwa kulluhu dukkan wa'annan wanda ake idrakin sa min faida hakikatul muhammadiya kaga wancan hussaliyin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ke idraki amma wannan duk komi ka samu daga hakikatul muhammadiyya ne wa ma fi hakikatul ahmadiyya amma hakikatul ahmadiyya fa ma nala minhu ahadin shay'an yatasaliwa da babu wanda ya samu wani abu na daga ulumu ko tarakkiyatu ko ma'arifu ko fuyudatu ko ahwalu ko maqamatu wanda wani zai iya riska a ahmadiyya fa ma nala minhu ahadin shay'an yatasali sallallahu alaihi wasallam likama da izziha saboda cikan buwayata wa gayatu uluwiha da isa matuƙa wajen tsayinta fa hali wannan wanda ake rasawa fi haqiqatul ahmadiyya ita ce haqiqatul ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azzama Allahu anfa'ana bi to an za shi kan salatin kenan wannan yayi introducing din ka san abin da zaka yi eh mun gane salatul fatihi hadara ce muhammadiya zahiriya amma ta gaje da duniya har yanzu ana neman gane ta an kasa gane ta ya kututul haqaiq hadara ce muhammad hakikatul muhammadiya amma gaidin salatul fatihi ita ce eh eh wanda muka fasaranta baya ita ce jawharatul kamali ita ce hadaratul ahmadiyya zawahiru na annabi Muhammad. A zawahiru ne ta gajiyar da duniya. To yanzu wannan salatul gaibiya ita ce haƙiƙa ahmadiyya gaibiya. Eh, dama haka ne. Salatul fati ma wancan ta ɗauka. Salatul fati ya kuci laƙaiki. Wajen waratul kamali wannan ita ba ta ɗauka. To wancan ya yi magana kan haƙiƙatul Muhammadiyya ne. Yawa wannan kuma ya zai magana akan haƙiƙatul ahmadiyya to shi haƙiƙatul ahmadiyya la matsama al'adin fi idraki babu wannan kuwa ana ganin an hange ta tare da ita ba la matsama shine magana da kake na uwai sulkani cewa wala ibnu abi quhafata abubakar ma bai san annabi ba illa zillahu inwan annabi sani sai duk kusancin sa to haƙiƙatul muhammadiyya ake magana to kaga ai zillu ne to zillu ko me zaka faɗa inuwa ne kawai kaga inuwa kamar me ke menene hakikar ko me inuwa to shine ake cewa a cikin sahabban annabin su kansu akwai maftuhu alaihi akwai gairin maftuhu alaihi ai ba maratib din su dai ba aga su sai na bakar manyan da yawa ai sun gane annabi Muhammad shi yasa sai na bakar bai taɓa ba manzon Allah bashin kuɗi ba ya san kuɗin shi kaga hanzalata shine wanda ya sake nunawa da ya zo ya zauna ya zauna yana kuka sai na umar sai na babu kare ganin ce bai kika hanzala me yasa ka kuka yace na faka hanzala hanzala ya zama munafiki yace me yasa ka zama munafiki yace muna gaban annabi Muhammad ba mu ya daga kai mu kalle shi saboda ganin girman shi to yaya in muka bar shi inda gaske ne muke zuwa muke hira da matanmu muke kasuwanci muke kaza muke kaza sai ta to an haka ne a nima haka ne nima munafikin ne kenan domin mu'amalar da muke yi haka ne suka tashi suka je gaban manzo Allah suna kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya biki kuma me yasa ku kuka yace na faka hanzala hanzala ya zama munafiki yace zan me sai ce ya rasulullahi muna gaban ka ba ma iya ganin ka saboda ganin girman ka to amma muna fita mu yi mu'amalar mu da mata mu yi mu'amala da kasuwanci har muna dariya muna komai me yasa gaban ka ba ma yi sai ce haka ne ya ce ya hanzara laudumtum kamarumtum da za ku zauna kamar yadda kuke a gabana a wajen ma haka kuke lissafa a cikin mala'ika ta fi doro ke kuma fitoro shi ku da ku da mala'iku kun zama abokanai za ku dinga yin hannu da su ko a kan hanya ko a gadajen ku walakin ya haka walakin as-sa'ata sa'ata in ya zo muku ku yi in bai zo muku ba ku yi wannan shine ma'arifa mai shine ma'arifa kaga abin da ake so ka ga annabi a ko'ina kaga ce da kuna yanda kuke gani na a gabana da an kun je waje ma haka kuke gani na ina gurin to kun tsarkaka ga baki daya ku da mala'iku babu bambanci amma kun wuce su da ku daga yin musafaha da su fi roƙikun wa fi furushikun akan hanyar ku da wajen kwanciyar ku saboda ba wani abu eh to amma kaucewan ai anan ne ake zuwa a yi mu'amalar da a samu zunubi shi ne yake ba da nauyin jiki to wannan shi ne ake nufi Allah ke mace mu kauluhu alama salli wa sallim salatin kenan Allahumma ya mai suna Allahu salli salli kai salati wasallim kai aminci ala aini zatika ala aini zatika ga asalin zatinka aini zatika ga asalin zatinka al'aliya madaukakiya kaga ainun nan to shine fari cikin kununa can ba an ce Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati ba to nan kuma Allahumma salli wa sallim ala ainu zatika ka gane ainu idon ruwa da yake fita daga cikin dutse ko idon ruwa da yake fitowa daga rami ai shi yake ba da ruwa ko waye mai wannan manzo Allah ainur rahmati shin akwai abin da aka halicce shi ba ruwa tare da shi akwai abin? A babu shi ma yi. Ai, waje alnamin alma'i kulli shi'in, ka taba ganin ginin da ba haɗa ruwa da dutse ba, ka ga ƙarfen da aka haɗa shi ba haɗa ruwa da shi ba, ka ga wani abin da aka yi shi ba tare da saboda ka wannan ma'un shi ne ainun rahamati, ainun fitan na rahama, to rahamaniyar ita ce take ba da tsayuwan kowane abu. to wannan rahama ita take jikin kowane abu ruhi ke jikin komi rahama ke jikin komi to ainu zatika shine zatinka wa ahmadu sirru zati wa zatu sirruhu wa ahmadu sirru zati wa zati sirruhu Allah da bazala su suka san su suka san kansu shi Ahmadu sirrin zati ne. To tun da zama sirrin zati da shi Allah yake sirrin kenan. Wa zatu sirruhu shi kuma shi ya san abin da Allah yake nufi. Allah shi ya tura ma komi a cikin Annabi Muhammad. Misali, manzo Allah ya yi mu'amala daban-daban ne. Saboda buɗuwansa da faɗinsa ai shi ne Alƙur'ani. annabi Muhammadu amma ba kowa san shi shine Qur'ani ba amma isharori sun nuna maka ka gane man yuridu an yara Qur'anan yamshi ala sarafa yanzur ila al-mustafa wanda yake son ya ga al-Qur'ani na yawo a bayan kasa ya kalli annabi Muhammadu shi yasa sai da Aisha ta ce kana hulqu hul Qur'an dabi'arsa shine al-Qur'ani shi yasa Allah ya ce wa kulli shay'in ahsaynahu sai ce fi imamin mubini komi na tattara shi na sa shi cikin wannan limamin annabi Muhammad ne wannan duk isharat ne da rumuz yanda zaka ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abinda ake son ka gane akwai wanda ya zo wajen annabi Muhammad ba wajen Allah ya zo ba kaga aina zatika قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى محمد أما الله يقول وتشتكي إلى الله تاكا وقال وجن الله أما وجن أني محمد تزوج to Allah kuma sai ce shi ne kaga ainu zatikal aliyya kuma Allah ya sa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah kaga ainu zatikal wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kaga ainu zatikal ainu zatikal to wayannan su ne ake tunanin mutum ya yi ƙoƙarin zai iya ne ana nufin annal haƙa subhanahu wata'ala ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka tajalla bi kamali zati ya yi tajalli da kamala na zatinsa a zatiya ta zatiya fi hakikatul muhammadiya cikin hakikatul muhammadiya fayyalha fahiya ita wannan hakikatul muhammadiyya fayyala ta zamo nata ne ailin zatil aliya ta zamo wannan hakika da aka yi wannan tajallin da aka yi na hakikatul muhammadiyya da rujuu ilawa zatil aliya kul Allah Allah yana cewa duk abin da Allah ya yi Allah bai yi annabi Muhammadu dan wani bai ne dan shi inna Allah halaka na halaktuka min ajali na yi ka ne danni na yi ka ne danni kaga an wajahantar da shi kenan wa halaktu kulli shay'in min ajalika da kaga akwai tabayuni komai kuma na yi shi ne dan kai amma kai kai ne nawa saboda haka shine awwalu abidin shine awwalu man hamida shine afdalu man hamida ala wajhil kai alal kauni kulliha shine wanda ya iya bawa Allah haƙƙin da Allah yake so shi yasa Allah ya kira shi abduhu shi yasa Allah ya kira shi abduhu eh kowa ya zamo abdullahi ne isti'aratan aro aka bashi amma wanda ya ba wa Allah cikakken ka'idarsa shine abduhu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace lizatil aliya kalmar atata tara'afiya kayan ka kalli halin hakikatul muhammadiyya da ahmadiyya za ka yi kallon kaman an haɗa da mai su madubi ne guda biyu suna kallon juna wannan yana kallon wannan yana kallon wannan saboda haka ba wanda baya ɗaukar listi ba wanda baya ba abin da ya gashi na kamar haka suke kam kana yi qadilul ɗaya da ɗaya to haka ahmadu yake kallon rabbul izzati haka muhammadu kuma yake kallon ahmadiyya haka haka suke kallon juna wallahu alam fa bi hadhihi al-haqiqati a wannan haqiqa wa bi hadhihi an-nisbati da wannan nisfa da ke tsakani kanin hakikatul muhammadiyya na ok to to duk ɗaya ne eh hissiya na ma'ana eh ai hissiya ta ma'ana kanin hakikatul muhammadiyya ka annaha ainul zati kai ka ce ita ce ainul zati dan ta fito daga zatin zati ne ko walam yakun hadha tajalli fil wujudi li ahadin min halqi illa lahu babu wani wanda yake da a cikin kaunu wanda yake babu mutum ɗaya da yake da wannan halitta sai manzo Allah fa bi hadhihi nisbati to ta wannan nisba kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zama shine ainihin zati babu wanda yake da shi ce manzo Allah ya san gaibi sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba Allah ne ya sanar da shi sai muka ce to shikenan wanda Allah ya sanar da shi bai sanar da kowan ba shi muke nufi manzon Allah ya sani ya sani ko bai sani ba alimul gaibi fala yuzur ala gaibi ada ya sai ce illa man irtada sai ce alimul gaibi fala yuzur ala gaibi ada illa man irtada sai wanda ya yarda da shi akwai wanda aka yarda da shi ban da shi وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي min rusuli man yasha fa aminu billahi wa rasulihi akwai wanda Allah ya zaba kaman shi walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaksartu min al-hayri wa ma massani su walau kun ai tambaya ce ka san gaibi ne walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaksartu min al-hayri ai wautar da mutane eh jahilan da na san gaibi ai da kun gana aikata alheri to a faɗa mana sharrin da annabi ka gani kuma gaskiya wayannan wawa suka dinga hujjoji da lokacin da to ai hujjan kenan karatun daban fahimta daban wallahi ba walau kuntu alamul gaibi lastaksartu min alheri da na yawaita alheri wa ma masani su da ku sanin da laifi ba to a faɗi laifin annabi
kuma su kawo sai ba To- masu to ta ina ta yi ba sun samu dakakku ba aiko an da aka karar da su ai abin yadda yake kenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye walau lakin haka ne ko la annahu haqiqatan ba wai shine haqiqa ba amma ainu zaci lakin bi nisbati allazi zakarna kaman wannan nisban na mir'a da muka faɗa wannan ya kalli wannan yana daukan ism yake daukan madadin sa daga can shi dai shine go to shine walau kana wa ainu zaci da shi ne ainihin zati lau bida ai da kun gana bauta masa saboda haka ba shi ne ainihin zati ba amma zati kal aliyya ne ko ka yadda ko karka yadda ya ɗauko sifan da baka da shi ya samu tajallin da baka da shi yana da ulumin da baka da shi yana da asrarun da baka da shi yana da fuyudatun da baka da shi yana da tarakkiyatun da baka da shi yana da awalun da baka da shi yana da akhlaqun da baka da shi har Allah ma ya ambace shi nun wal qalami wa ma yasturun wa anta bi ni'mati rabbika wa innaka la ala khuluqin babu wanda yake da wannan sai annabi Muhammad hmm? walau kana huwa ainin zati la ubbida da shine ainin zati la ubbida da an bauta masa wa hadha la ta'ta wa ko ba zai zo ba bal huwa makhluqun shi halittace ne eh makhluqun karka ce annabi Allah ne a huwa makhluqun muhammadun basharu wa laysa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari eh muhammadu basharun manzo Allah mutum ne walaysa kal bashari amma ba kamar irin mutanen da ka sani wani wakal ya kuti bainal hajari kamar dus kamar yin zinari ne a cikin dutsuna kai ka ce zinari dutse ne kai shiru sai ka faɗi irin hususiyarsa da aka yi masa hmm? wa qad sajjala alayhi subhanahu wata'ala ubangiji ya rubuta shi bil ubudiyyati da bawa haisu qala azza wa jalla yanda Ubangiji ya ce, Tabaraka lalina zallal furkana ala abdihi. Tabaraka sarki ya tabbata ga wanda allazina zallal furkana wanda ya saukar da furkanu ala abdihi ga bawansa. Kaga subhanallazi asara wa innahu lamma qama kaga abdu abdu abdu shi kadai yayi amma ka dauki sauran annabawan za ka ga a irafa suke zuwa matsayin abdiya ina hukana abdin shakura ga sanar da gurare daban-daban wa bi kauli wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala idan kun kasance kuna kokonto cikin abin da muka saukar ala abdina al ubudiyatu shi kuwa in aka ce ubudiyya la ta ta'atta da zatul aliya ba ta zuwa ga zatul aliya saboda shi yake yi ba ba zatul aliya ce take bauta ba ita ake bauta ma saboda ka gane hadara ne sajiji hadara ne sajiji yake zuwa na eh yawa lakin na bin nisbati lati zakarnaha amma in ka koma sara ka annaha ainuha za ta kasance kamar ita ce asalin abin da ake nufi qawlu dan wa'il kamalat kamalatika albahiya da nau'i na kamala albahiya bawin ya tamilu ma'anayni ya dauki ma'anoni guda biyu kilahuma sahihun dukkan sun inganta al-ma'anal awwali ma'anan farko halatu tajalli halin tajallin da ya dauka wasani na biyu halatu salati yanda yi salati yake sallah fa halatu tajalli halin tajalli yani tajallait tajal tajago tajalliyat fihi bi kamalati zatikal bahiya kai tajallinka cikin sa da dukkan kamalan zatika albahiya kai wa manzo Allah والثاني نبيكم حالة الصلاة حال صلى يعني صلى عليه بكمالات ذاتك البهية يا كو صل حالة الصلاة صلاة كما صل صلاة كما صلى بقى eh salla alaihi kai masa salati bi kamalat zatika albahiyya irin kamalan zatin ka albahiyya mafi daukaka to maganin za mu sai haka don eh sai kuma ramondi in Allah ya kai mamin mamin na amiri idan aka bi shi a hankali za a yi idraki a gane abubuwa cikinsu Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya ɗaukaka addini da mu ya samu daga cikin bayan salihai Allah musalli ala sayyidina Muhammad fati lima gudu wa khatim lima sabaqa na yaskar al-haqq bil haqq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa la hadi qadar min dar lana salatan tamlu al-azala wal abad az-zaman wa makanan مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه لمكان واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على رسول الله